ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da karawarsa ya sake haɗa mu a wannan dare na alhamis wanda yake dare na 20 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya kuma daidai da 19 ga wata na uku meladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masalatu wassalam 2026 ko da biyar a wannan masallaci na sabon kwalta a ningi kalamar hukumar ningi a baucin najeriya muna cikin suratun nur za mu tashi aya ta goma sha ɗaya insha Allah
na aiki wata biyar wata biyu kwana biyar da suka wuce har yanzu ina ganin fitan fazo amma ba shi ba shin zan iya wanka na fara sallah da azumi la haula wala quwwata illa billah tsawon wannan lokacin baki azumi baki sallah a gaskiya kin yi kuskure da yawa ai ban san ina ku an kulan ku yake tafiya ba shi jinin haihuwa ai ko da ma ya zuba iya zuba shi ya yi ma worst ya kai ƙarshe ma shi ne a matsala ya kai kwana talatin zuwa arba'in balle ma baya kai haka aksari sati biyu sati uku ya ɗauke baiwar Allah har ma za ki ga wani tsakanin shi da ɗaukewar jinin biki da na al'ada kwana goma ne ko sati biyu gaskiya kin yi kuskure kin ranta ba kuskure ba kaɗan ba ki je ki wanka ki ci gaba da sallah da azumi kuma zai ki tsaya ki duba ki gani cewa ɗazu na yi bayan tafsiri na safe kusan dai irin yanayin jinin al'ada kusan irin yanayin jinin haihuwa kenan na biki sai dai kawai ya da danganta wancan zai zo da yawa wannan kuma zai zo wala Allah kaɗan amma dai duk yanayinsu ɗaya da warin da kuma kalar tasu sannan kuma duk lokacin da aka wayi gari kika ga jinin ya canza ba irin wannan ɗabi kalar ba ba irin wannan warin ba to gaskiya ba jinin haihuwa ba ne ba sai dai ya zama wani jinin daban in ya kasance daga ran da kika haihu daga ran nan za ki sa kulawa a kai kiga cewa jinin da kika yi yake zuwa miki irin kalar su ɗaya da jinin biki kuma kin ce kina ganin wani fara-farar ruwa to al'adar ki ta dauke ai wai jinin halik wannan dinki ya dauke yanzu kuma wani abu ne kike gani na ɗaurayen mahaifa amma aka sari da wahala ka ga mace ma ta kai wannan mudda tana jini amma dai ke koma jawabin da ne da azu da safi a tafsirin mata ba sai na maimaita ba ke koma insha Allah za ki ji sauran ƙarin bayanin da nai na'am
ya kwanta da yau ta cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam miji na ne yake da karancin ilimin islamiyya kuma shi a kullum yana ji a jikinsa daidai ne ba ka isa kamar wa'azi ba sai ya ce ka raina shi kuma wa'azi ko na facebook ne ya shafi laifinsa ko ji ba sai ya wuce shi din ma gocin facebook ne amma ba zai taba jin wa'azi da ke ciki ba duk da kananu ne bai hukuncin bai ya kamata amma ta laifinki ne me yasa kika aure shi ai ai laifinki ne me amfanin zancen da kuke da mu'amala yau da gobe kafin a aure ai anan zaki gane me addini ne kuma da addini to ba shi bane a gaban ku duk duk baya gabanku dama abin da ake faɗa muku kenan ai ba kwa ji ba kwa jin abin da ake faɗa muku sai kuma irin wannan ta cabe kun je kun haifi yaya gurbatattu ku bata society da yaya mara tarbiyya marasa tunani wanda ba su da ruhin addini ai duk irin matsala kenan yanzu a lokacin in an ce miki kake aure shi ba za ki ji ba saboda kin ga abin da kike so a tare da shi Allah ya sauke to yanzu me zan ce miki ne yanzu eh baya jin wa'azin ko na Facebook to kin gani balle ya ji naki to ya za ka yi daman da yana ji ma na Facebook ne shi zaki wata dabara ya saurara to baya ji to yanzu wannan ya za ka da irin wannan bahagon mutum ai Allah ya sauke wallahi kuke bincikar iyayen ku za ku ba su wallahi iyaye kuna da sakaci kuma sai Allah ya tambaye ku wallahi wallahi duk uban da baya tacanci tacewa gurin aurawa ma'ana ƴarsa miji wallahi kana da kamashuwa ciki yanzu ina amfani irin wannan mutum shi baya jin wa'azi shi ba zai saurara ba to ya zaka da shi ki kai karansa gurin iyayen shi kawai kenan mai amfani ki kai karansa gurin iyaye tunda ni ma yanzu in na faɗa ba ji zai ba to ya zan masa kai karan shi gurin iyayen shi wala Allah ya ji Allah ya sauke maganin ki kenan gaba ki a saki
Malam mai tambaya na gaba yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Allah ƙara ma malam ilimi da nisan kwana mai albarka. Malam ne hukuncin zubar da ciki ko da wanda aka halasta ci kamar wadda masu aure suka yi da kuma wanda ake gani cuta ce ga al'umma ko kuma ta uwar jariri.
to in dai aka bari ya shiga kuma ai magana ta kare zo da cike haramun ne in ya kai kuma an busa masa rai kisan kai ne ko ba haka bane ba yawa zub da ciki haramun ne duk matakin da ya kamata a dauka ya kamata a dauka kafin cikin ya samu an gane in ya samu kuma to sai a yi haƙuri kawai sai a haƙuri a rungumi kaddara don sautari wannan zuba ta kan zo da matsala kuma misalai suna nan da yawa nawa za ka yi ta ƙoƙarin ka kara rayuwar yaron da yake gaban uwar ta hanyar ma'ana kar ta samu wani cikin amma in allah ya ga dama duk dabarunku kuma sai cikin ya samu kuma sai an haife shi sai ka ga wanda ake son kar ya zo ɗin kuma shine mai albarkar akan wanda ake kokowar a kare masa rayuwar shi nawa aka yi kamar yayanka ne sai kaga dan riko ya maka abin dan ka ba zai maka ba to shi yasa inda ya ciki ba na shege bane ko na shege ne a kyale shi saboda wani laifin kuma za a yi daban so da Allah ne da ina ganin cewa in a yi dabarar in ba a san kada cikin ya samu dan gwara ku yi karamin laifi da babban laifi so kuma in ya riga ya samu to a yi hakuri a kyale shi in ku har ya kai ya kai wata hudu to kaga in kun zub da shi kuma wannan kun yi kisan kai Allah ya sauke amma dai kuskure ne ba kaɗan ba gaskiya Allah ya sauke
Mai tambaya ta gaba tana cewa malam dan Allah ina so a nuna ma iyaye maza mahimmancin zakar da kai domin ni tun da nake a gidanmu ban taɓa gani ana yi ba.
gaskiya ne wannan kuskure ne manzo Allah ya ce zakatul fitr ko wajibin ala kulli muslimin ko zakafu da kai wajibi ce akan kowane musulmi da ko bawa namiji ko mace tsoho ko tsohuwa yaro ko yarinya ko yau aka haifi yaro to za a fita mai zakafu da kai kuma manzo Allah ya ce to matallil masakin cewa ce ga miskinai kuma sannan gyara ne ga azumin ka da kai saboda dan adam a azumi yayi kurakurai da yan kalle-kalle da maganganun da bai dace yayi ba ya dan yi azumin salahani to zakafu da kai tana ta da wannan gyare-gyaren azumin ka ya zama normal insha Allah saboda ka iyaye to kun ji an ce a muku wa'azi ita ta ce ba taba ganin an yi a gidansu ba to ta yi ko kawai fitarwa yake ba sai a gida ba wallah Allah a kasuwa ko a shago sai ya fitar ba ku sani ba ba lalle a yi a gaban ki ba amma dai kamar take faɗa din in wata ran ba a gabanta ba wata ran wala Allah za a yi ko ko ba a gabanta ba za ta ji an faɗa ko makamancin wannan amma dai kamar ta faɗa ku yi tsoron Allah iyaye ku fidda zakar da kai ciyawa ce ga talakawa miskinai sannan kuma tsarki ce ga azumin ku kuma zakar da kan nan wajibi ce sai dai idan babu hali wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha
mai tambaya na gaba yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina neman gini akan wannan ayar da take cikin suratul muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة
to ban gane ilimin da kake so ba in ya ce yana neman ilimi kenan za a tsatsafa masa abin da aya take karantarwa ko kuma tafsiri ce a fassara mishi ba da ta ya fassara yake bukata tarjama shikenan arama sai ka karanto sai in tarjama ta to bai fayyace mai yanzu ina so ka ƙara rubutowa fassara kake so a maka ba na gishiri in baka manda bi ma'ana tarjama ko kuma a kana buƙatar ba translation za a maka ba kadai abin da maka moral lesson da kuma commentary na ayar so saboda haka abin da yake ciki sai ka rubuto ka sake rubutowa da izinin Allah da abin da kake bukata zan yi bakin gwargwadona insha Allah ya kare na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ai tunda tsakiyar sura ne in kai a uziya khalas
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
na'am dama arama ya karanto mana waɗannan ayoyi guda goma jiya ko to kuma yanayi bai ba mu dama na fassara sannan mu wuce gaba ba abin da ya gabata ya gabata na dalilin sauka waɗannan ayoyi wanda ɗaya daga cikin dalilai kamar yadda ita kanta ummu na aisha take faɗa ta ce ta san ta shiga kunci kuma tana da yaƙinin allah zai wanke ta to amma dai gaskiya ta ce ba ta taɓa tsammanin wankewar za ta zo da girman lamari irin wannan ba ta ce ta yi tunanin dai wala allah ko a mafarki kawai manzon allah zai za a nuna mishi a karyata wannan zargi da ake mata to amma cikin ikon Allah kuma sai gashi ashe falala ce babba tunda yanzu da mafarki ne da abin ya wuce amma yanzu duk wani hafizin Qur'ani wannan ayat tana kan shi duk wani mai karatun Qur'ani wannan ayat tana kan shi duk wanda ya saki Qur'ani a Ramadanan nan sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku dole sai yayi mururi da waɗannan ayoyi kaga na ba karamin zikiri bane ba ko kamar yadda irin su Abu Lahab suka dace da zikiri na banza to ita kuma ummu na Aisha ta dace da zikiri na menene na kwarai tunda kaga wayancan kullum muna karantawa tabbada da abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atu hammalat alhab fi jidha hablum min masad kullum muna la'anta ita da mijinta haka ne to ita kuma ummu na Aisha kullum muna mata addu'a bisa wannan abin da ya same ta kamar da kuma na faɗa mana daman jiya kullum baka samun ɗaukakar daraja sai ka gama da jarabawa ta rayuwa sai ka yi haƙuri wannan in ka yi haƙuri da izinin Allah za ka ci nasarar rayuwarka domin aisha take cewa wannan yana ɗaya daga cikin darajojinta dan malamai sun tsatsafo kaɗan daga cikin darajinta wajen guda goma sha kaɗan daga cikinsu na farko dai take cewa duk matayen manzan Allah manzan Allah ya aure su zaurawa ne amma ni ce kaɗai ya aure ni budurwa sannan kuma daga cikin falalarta take cewa mata rasulullah mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa zaqinati tace manzon Allah Allah ya karɓi ransa tsakanin kirjina da habata ba wata mace da manzon Allah aka karɓi ransa a ma'ana akan kirjinta saboda ummuna Aisha kaga wannan falala ce to yanzu kaga masu aibata ummuna Aisha ya za annabi zai mutu har ya mutu akan mutuniyar banza Allah ya sauke an gane ko kuma sannan take cewa yana daga cikin falalarta kuma dufina fi baiti an binne shi a cikin ɗakina na daman sunnar annabawa ce annabi in yi mutu anan ake binne shi shi yasa aka binne shi ma'ana a ina a ɗakin ummu na aisha a ɗakin ya mutu wanda daga kaɗan daga cikin falalinta ko jinya manzon allah yake yi kullum tambaya yake aina ana gadan gobe ina wani ɗaki ne a ce na wance jibi faya sai a ce masa wance gata fa sai a ce masa na wance har sai an ambaci na ummu na aisha sannan zai yi shiru an gani kaga wannan ai ba karamar falala bace ba in baya jin daɗin zama da ita haka zai faru ba zai faru ba to kaga kuma wannan ni'ima ce a gare ta to shi yasa da babanta ya rasu shi ma aka binne shi a ina a yamma da ma'ana ma mijinta daman wannan yasa ake kiwa abakar ma'ana garba saboda an binne shi ne ma'ana garba rasulullah bi mana yamma da manzon Allah yake shi yasa duk abakar ake ce masa ma'ana garba ko garbati ko makamancin wannan shi yasa sai na umar Allah ya kara masa ya dashi ma da ya tashi ya roki umu na aisha cewa da Allah in na mutu ki taimaka abin ne ne kusa da abokanai na yan uwana to kuma da aka soke shi bayan an kawo shi gida ya ce ya abdallah idan na mutu ka je gurin uwar mu'minai ka tunatar da ita abin da na roka ta yi wala Allah ganin ido na ne ta amince yanzu kuma wala Allah in na bar duniya ta sanar shawara ka je ka tambaye ta sai na Umar ko yana cikawa ta je ta ya je tambayi ummu na Aisha yace baba na dama ya ban wasici in zo in tambaye ki yaya tace ai bai zai yi in canza masa bayan ya bar duniya shi ma aka zo aka binne shi ma'ana kusa da abokin shi ababakar sadiq allah kara masa yadda ta ce amma tun daga lokacin ba ta sake shiga ɗakin ba hijabi ba tun da aka bina sai na umar a wannan ɗaki allah ya gafarta musu baki ɗaya ta ce kuma sannan yana daga cikin falalarta ita ita ita ita umuna aisha allah kara mata yadda saukar da ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da ya yabe su a nan gune ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim cewa ashe wannan kara ra'ufur rahim din ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da falalarsa akan wayannan ma'ana mutane guda biyu sannan daga cikin falalar ummu Aisha Allah kara mata yadda ma'ana babanta siddiqi ne kuma sannan abokin annabin duk duniya baki daya kaga wannan ma ba karamar ma'ana falala bace ba ba kuma karamar ma'ana daraja bace ba sannan kuma Allah ya mata ma'ana alkawari da arziki wanda yake ma'ana babba bi ma'ana arziki ma'ana mai girma to Allah kama daga madakatar na'am Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki ko haƙiƙa wa'anna suka zo da wannan ƙarya ƙarya ta batanci ga uwar halitta uwar mu'mine baki daya usbatun minkum bi ma'ana wa'ansu jama'a ne daga cikin ku wanda mun gansu ko hasan bin sabit da kuma shi ma'ana wannan sumama ko su dai hudu ne su ne ma'ana jagororin yada waɗannan maganganu guda biyu na farkonsu shi ne ubai bin salul ko abdullahi bin ubai bin salul na biyu kuma shi ne ma'ana mista bin usasa sai kuma hassan ɗan sabit sai hamna bin tijahashin wayannan su ne guda hudu amma babban su dai shi ne ma'ana ra'isul munafiqun ko ra'isul munafiqin wannan shine la'anan farko Allah ya ce la ta hasabuhu sharran lakum kar ku tsammanin wannan ibtila'i da ya faru sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum bal alkhairi ne a gare ku domin in Allah ya jalabe ka kai hakuri to Allah yana daga darajar ka ne to shi yasa Allah subhanahu wataala ya alkawarin cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da ma'ana hisabi ba amma Allah ce li kulli mir'in minhum maktasaba min al-ithmi kowannen su ya dauki gwargwadon abin da ya dauka mana na laifi tun daga kan shi dan salul din da shi ma'ana Hassan din da shi Misda din da ita ko ma'ana Hamna kowanne ya dauki iyaka san shi da sauran waɗanda ma suke cikin tsarin baki daya Allah ce wallazi tawalla kibarahu ko dai kubarahu bidammil kafi aw bil kasril kafi duk qira'a ce ya inganta an gane ku wallazi tawalla kubarahu minhu amma wanda ya dauki gaban gabarar ya da wannan ƙarya bi ma'ana gangali da nawa ya da wannan ƙarya lahu azabun azim yana da azaba babba ita ce azabar menene azabar wuta Allah ka kiyashe mu Allah ya ce laula id sami'tumuhu me yasa ina ma lokacin da kuka ji bi ma'ana laula bi mana hal me yasa lokacin da wannan labarin ya zo muku ba ku yi ma'ana zaton mummune ‘yan uwanku ma'ana zaton alkhairi ba, zannal mu'minuna wal mu'minatu bi an fusuhim khairan. Me yasa ba ku wa'annan ‘yan uwa naku, ummuna Aisha da safuwan zaton alkhairi ba. Kenan wannan yake nuna maka duk lokacin da aka maka labari na batanci akan wani to karka yadda. In kai da kai ma ka fada irin wannan. shi yasa Allah ya ba mu ka'ida cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu duk lokacin da mutum fasiki ya zo muku da labari ku yi bincike a nan fa duk wanda ya zo da labari yana matsayin fasiki ne sai in labarin nan ya tabbata an gane ko kenan kaga wannan yake nuna mana in za mu ke saurin yanke hukunci akan al'umma to za mu fada cikin matsala cikin tashin hankali shi yasa in ka auna da kanka kawai yanzu kana zaune a fada ko a majalisi an ce maka wane yayi kaza kawai kai ma ka bidada da ka samu wani ka furta masa to kar ka manta kai ma wata ran irin wannan labari mara kyawu haka za a za a yada shi a kanka to in kai kokarin dakile labarin ƙarya akan dan uwanka mu'mini to kai ma Allah zai sa a dakile naka akan ka ba zai same ka ba to shi yasa kenan kaga in na rufa asirin wani kaina na rufawa duk lokacin da na kwara asirin wani kaina na kwara wa asiri shi yasa man satara musliman satarahu Allah duk wanda ya rufa dan uwansa mu'mini asiri shi ma Allah ya rufa masa asiri to shi yasa mu kiyaye dauke dauke mu wayannan maganganu muna furtawa wanda in an tambaye ka kuma baka sani ba sai ga mutum ya dage a majalisa har kun fabbaki yake yi wane yayi kaza ko wane suna kaza ko wane na kaza amma inda zaka bi shi wa ya faɗa maka zai ce wane ne ka je gurin wannan wane ne sai kaga an lullube magana da ƙarya wajen guda talatin gaske kuma kwaya ɗaya ce to shine Allah ce me yasa da kuka ji wannan magana mara kyawu biku ‘yan uwanku mu'minai maza da mata a karan kawunan ku ma'ana fatan alkhairi ba wa ƙalu ku ce haza ifukun mubin ku ce wannan ƙarya ce ƙirƙirarriya kuma bayananniyar ƙarya me yasa bai ku wannan zato ba kuma kuka ɗorar Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada ina ma da suka ce hakan da safwan din afwan da da shi ma'ana dan salul din da su hassan din baki daya me yasa ba su kawo shaidu guda hudu ba don tabbatar da wannan zargi akan uwar mu'minai fa iz lam ya'tu bi shuhada'i in ku suka kasa zuwa da shaidu guda hudu fa ulaika inda Allahi humul kadhibuna to wa'annan sun tabbata makareta ne a gurin Allah shi yasa manzo Allah ya ce ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yakutaba inda Allahi kazzaban mutum ba zai gushe ba yana ƙarya kuma yana kirkirar ƙarya har sai an rubuta shi a gurin Allah makareci shi yasa ƙarya ba ta da kyau musamman ƙaryar da zaka dora wanda yake wankakke bari'i wanda bai ji bai gani ba to Allah ce hakika in dai suka kasa zuwa da shaidun nan kamar yadda muka sa ka'ida sun tabbata a gurin Allah makaryata walaula fadlullahi alaikum wallahi wannan abin da kuka aikata ba dan da ya falala Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da jin kansa fi duniya wal akhirah da ya muku anan duniya da kuma gidan lahira lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim wallahi da musiba sai ta shafe ku sakamakon kutsawa cikin waɗannan maganganu na banza amma kaga jin kan Allah ko to wannan yake nuna maka cewa idan za a yi wa Allah ba daidai ba babban sabo amma Allah ya yafe wa bawa to ina kuma tsakanin bawa da bawa kaga min babu aula kenan ko to Allah ka mana gam da katar Allah ya ce idh talaqawnahu bi alsinatikum bimana kuna jefa wa'annan magun ma'ana maganganu da ka ji ka je ka amayar wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna fadar abun abu da bakunan ku wanda ba ku da ilimi akai shi yasa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaka kana anhum mas'ula ran alkiyama sai Allah tambaye kowa da jin shi da ganinsa da zukuciyarsa duka kowa sai Allah ya tambaye shi shi yasa to karkace ka ji baka ji ba karkace ka gani alhalin baka gani ba to Allah subhanahu wataala ce idh talaqawnahu bi alsinatikum kuna karbar wayannan maganganu ma'ana da harasan ku wa taquluna bi afwahikum kuna kuma furta su da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilm abinda ba ku da masaniya akai kawai labarin kanzan ku rige wata hasabunahu hayyinan kuna kallon wannan lamari ne ma'ana mai sauki ba mai wahala bane ba ba zanubi bane babba amma wa huwa indallahi azim amma a gurin Allah babban lamari ne shi yasa la tanzur ila sigharil ma'siya wanzur ila man asaita kar ka kalli ma'ana kankanta zunubi laifi kalluwa ka sabawa ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai ka sabawa saboda haka kaga girman wanda ka sabawa ba wai kankanta zunubin ka ba Allah ce walaula in sami'tumuhu ina ma da kuka ji wannan labari na kanzan kurege mara kyawu kultum kun ce ma yakunu lana an natakallama bi hadha sha ai bai dace mu shiga wannan hurmi ba a ce akan matar mu ma'ana manzon Allah uwar mu'minai anan zamu zo muke irin wannan furici na banza ina ma da kuka ji wannan kuka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah hadha buhtanun wannan ƙarya ce kirkirarriya azimun babba ina ma kun faɗa haka malamai suka ce wannan kalma ta subhanaka shi ma yana ɗaya daga cikin falal ummu na Aisha domin Allah kaɗai ne yake wanke kansa da irin wannan kalma amma ya wanke uwar mu'mine ma'ana da irin wannan kalma subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka hadha buhtanun azim ku ce wannan ƙarya ce mai girma bai kamata a ce matar annabin Allah ba an zo an mata kage an mata sharri da kuma bawan Allah nagari tatacce kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to wannan dai ta faru ya idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan to Allah yana muku gargade kar ku sake komawa sake kwatankwacin wannan irin ma'ana aika aika har abada bi ma'ana yanzu ta faru kuma am yafe muku amma yanzu Allah yana muku wa'azi Allah yana muku gargadi yana muku kashedi ku sahabban manzon Allah waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a wannan ƙarya to wannan kuma zai ƙara nuna mana cewa idan wayancan sun yi sun yi kuskure to kai kuma yanzu an maka wa'azi ka san wani irin labari ne za ka tofa bakinka a cikin shi domin in aka wayi gari duk abin da ka ji za ka amayar to ka zama cikakken makarici kamar yadda na faɗa mana hadisi jiya manzo Allah ya ce kiris mutum zai zama tatacce cikakken makaryaci yake ba da labarin duk abin da ya ji in dai kana irin wannan tsoyi gumin kullum kai ina da labari in dai a majalisa yana gurin to ba shiru daga wannan a fada cafta 'yan siyasa a fada ta malamai a fada ta sarakuna a fada ta masu kuɗi a fada ta talakawa a fada ta 'yan mata a fada ta zawarawa aikin kenan dai kullum kai ka ce shi wankanke ne shi ma kuma igiya jike ne shi yasa kullum manzo Allah yake cewa duba liman shagalahu aibuhu an ibn nas madalla da wanda aib laifukansa suka shagaltar da shi baya kallon laifin wani in za ka yi tsaye gumi kai wani ba sa kaza kai wani na kaza kalli kashin gindin ka ka wanke to je ka wanke naka tukunna amma ga mu nan kullum haka muke da mun zauna a majalisa mu ma mun zama mata wannan na tashi sai a gulmar shi shi kuma kafin ya tashi an yi gulmar wani da shi kai ma kana tashi sai a sa naka a ne ya mutumin ne kuwa ina za shi ne shi kenan ya shi ma an ci naman wanda shi shi ma za a ci naman sa to me alkhairin irin wannan wannan musiba ce wannan fitina ce Allah ya sauke Allah ya ce ya idhukumullahu Allah yana muku wa'azi yana muku karshedi da gargadi an ta'udu li mithlihi abadan ku sake komawa irin wannan aika aika ta faɗar abin da baka da tabbas a kai in kuntum mu'minin in dai kuna da imani kun imani da Allah ashe mu'mini idan an bashi doka yana menene yana bi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yana bayyana muku ayoyinsa bi ma'ana ga hukunce hukunce mun gani ga abin da ya faru wallahu alimun Allah masani ne da maganganunku da ayyukanku kuma hakimin mai hikima ne yadda Allah ya so daga darajar uwar mu'minai ya so daga darajar safwan Allah ya jeho da wannan matsala ya so kuma ya ƙara halakar da wasu ya so kuma ya ƙara karɓar tuban wasu sai Allah ya cikin hikimarsa sai ya aiko da wannan ma'ana waƙiya Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladhina amanu haƙiƙa wa'annan da suke so su yada alfasha a cikin bayan Allah mu'minai a nan gurin an tabbatar da imanin wa ku gane a nan gurin Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fahishatu ko fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna wannan aya tana tabbatar da imanin uwar mu'minina na Aisha wannan aya tana tabbatar da imanin waye safwan Allah ya tara masa yadda an gane ku domin Allah ya ce hakika wa'anda suke son su yada alfasha in an ce alfasha dukkanin wani abin ki duk wani sabo alfasha ce duk wani abin banza alfasha ce fil ladina amanu akan wanda suka yi imani kenan suwa kenan Aisha da Safwan an zargi unwar mu'minai na Aisha da aikin banza an ma'ana zargi ma'ana Safwan da aikin banza to lahum azabun alim suna da azaba mai radadi fid dunya wal akhirah anan gidan duniya ma'ana za a musu bulala wal akhirah kuma ma'ana azabar wuta amma malamai suka ce ma'ana su a duniyar an yi bulala ga Hassan da kuma ita ma'ana hamna da kuma shi wa'annan ma'ana guda hudun sauran guda biyun baki daya amma shi ɗayan to lahu azabun alim yana da azaba a gobe kiyama wa'annan su an musu hukuncin su kuma taballahu alaihim Allah ya karbi tuban su kuma sun tuba Allah ya yafe musu kun ga Hassan hamma waka ya mata ko hasanun razanun mata zunnu diribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili waka ya mata ya wanke kansa ya ba ta haƙuri ya ba ta haƙuri ya ba ta haƙuri to Allah ya karɓi tubansa Allah ya karɓi tuban shi ma ma'ana mista Allah ya karɓi tuban shi ma'ana ita ma hamna baki ɗayan su shi kuma ɗan salo dama wannan munafiki ne ba a ta tashi Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah ya san duk abin da yake kai kawo ku ne ba ku sani ba walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jin kansa wa anna Allah raufur rahim kuma Allah mai tausayi ne mai jin kan bayi da ya halaka ku baki daya to amma da yake ubangiji kullun cikin ma'ana tausayin bayansa yake kullun cikin afuwa da rangwame yake to shi yasa Allah yake rangwame ga bayinsa kuma bayi ake so ku yi rangwame ma'ana a junanku irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan ma'ana bayin Allah irin ku na ƙasa kuma wanda yake sama sai ya ji kanku an gani shi yasa manzo Allah ya ce man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaiha fashquqillahumma alaihi duk wanda ya jibinci shugabanci na al'ummata ya tsananta mata Allah ka tsananta masa shi ma saboda haka sauki ake bukata shi yasa manzon Allah ya zama annabin sauki ne annabin rahama abubuwa nawa ne manzon Allah ya tadda ana cikin kunci amma aiko manzon Allah ya zama ne rahama da jin kai kaga shi manzo Allah rahama ce haka dabbobi lannan na karanto mana laƙumi ko da ya kai kuka na ubangidansa gurin manzon Allah cewa gashi yana lafta masa kaya kuma ba abincin kirki kaga manzon Allah ya tsawata mai wannan laƙumi kaga manzon Allah ya zama har dabbobi ma menene abin tausayi ne shi yasa manzon Allah ya hana ko dabba ce a raba ta da ƴaƴanta an gane ko wani ya kama ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan tsuntsuwa tsuntsuwar ta zo tana ta kewaye tana ta kewaye manzo Allah ya ce hala a cikin ku akwai wanda ya taba mata yaya ko sai wani ya ce ni ne ya ce mai da mata kayanta eh mai da mata kayanta wannan cutuwa ce to kaga ashe annabin rahama hatta dabbobi ma yana tausaya musu shi yasa manzo Allah rahmatun lil alamin umma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ko manzo Allah ya zama jin kai ga bayi baki daya na'am mujaran ma يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نعم الله ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da suka imani da Allah la tattabi'u khutuwati shaytani kada ku bi hanyoyin shaiɗan da dabarunsa da kuma hilolinsa wa man yattabi khutuwati shaytani duk wanda ya bi hanyoyin shaidan da dabarunsa da hilolinsa fa innahu ya amuru bil fahsha'i shi fa shaidan ba abin da yake umarni da sai a aikata aikin alfasha wal munkari da kuma abin ki walaula fadlullahi alaikum ba dan yawan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jin kansa ma zaka minkum min ahadin abadan da Allah bai wanke kowa ba da Allah bai kare kowa ba har abada da haka za ku zauna walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya so yana wanke wanda ya so yadda ya karbi tubo wayannan ma'ana sahabbai bayan wannan laifi da suka yi wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne ga dukkan ayyukan bayi wala ya atali ulil fadli minkum kada wa'yanda Allah ya ba su abin hannu daga cikin ku suke shela suke rantsuwa cewa ba za su yi kaza ba saboda ma'ana wani laifi da aka musu to Allah ya ce wala ya tare ul fadl minkum wasa'a kada wanda Allah ya ba su abin hannu da yalwa su ce ba za su sake ci da ma'ana ulul qurba ba yan uwansu dangin su makusanta wal masakini ko kuma yan uwansu miskinai wal muhajirina da kuma yan hijira da suka yi daga makka zuwa madina duk wannan ma'ana misda ya hada muhajir ne kuma miskini ne kuma dan uwansa yana babakar ne an gane ko Allah ya ce wal ya'fu sai yafiya wal yasfahu su samu ma'ana yalwar kirji ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai a nan gurin za mu ga cewa hanyoyi na shaidan suna da yawa hanyoyi na shaidan a karatu ma akwai su shine menene hanyar shaidan a karatu kai dan a ganka kai dan ka je ka tuma da subbihi sufaha dan ka ke ma'ana ya kure da jayayya da musu a gurin wawaye ko kuma ka yi ba dan Allah ba to saboda haka ko a hanyar kasuwa ko a hanyar aiki na gwamnati ko a hanyar sana'a duk abin da za ka yi ba daidai ba to wannan hanyar shaidan ce an gane ko duk abin da za ka yi na magana ko na aiki wanda ba daidai ba hanyar shidan ci shi yasa kun ga ai ranar alkiyama Allah ya ba mu labari tun a nan duniya idan an gama komai shaidan zai hau mumbari ko ya tayayye kuwa ya tare mutane a lahira fa a tsaye tsaurin ido ya ce ya ku mutane inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسركية yace ya ku mutane ku sani fa Allah ya muku alkawari na gaskiya amma kun kibi ni na muku alkawari na gaskiya ya muku alkawari na gaskiya ya cika amma ni na muku alkawarin ƙarya ban cika muku ba kawai na kira ku ne kun amsa mini ma kana li alaikum min sultanin ko ba ni da wani bawa ba ni da wata dama ba wanda na sa a gaba na ce dole sai kamun biyayya kawai ni dai na raya maka na kawata ma ka bi ni to sai ya ce ku sani yau ban isan tseratar da ku daga kamun Allah ba ni ma ban isan tseratar da kaina ba kowa ya ta kanshi haka ba zai ce mana fa bayan anan duniya ya kawata mana aikin banza zuyina launa al'amalus batila ya kawata mana aikin banza ya kera mana su mun gani kamar abin kirki ne kana cutan mutane kana ga kamar kana yin daidai kana kin aikin addini kana kamar kana yin daidai kana saban Allah kana ka kamar kana daidai kana ganin ai ba damuwa ba matsala ba kaza ba kaza ashe duk wannan shedan ne yake kawata wa ma'ana bayi yake zayyana musu to duk ire-iren waɗannan abubuwa ma'ana khutuwatu shaidan ne to Allah ya ce duk wanda ya bi hanyoyin shaidan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari shaidan da bi'a dama umarni da ma'ana alfasha duk wani aikin banza wal munkari da abin da Allah baya su kullum haka shaidan ya dama ai ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantsa da buwayar ka Allah sai na halaka da ayan adam baki daya da mu fa kai faɗa a gaban ubangiji yace na lantse fa bi izzatika ya rab na lantse da buwaye ka ya Allah sai na halaka da ayan adam wala tajidan aksarhum shakirin wala tajidan aksarhum ba za ka taba samun mafi yawa masu godiyar Allah ba duk mutanen banza ne haka zan musu yace zan zo musu ta gaban su ta bayan su kaga ya ma alƙawari ya dauka kuma gashi nan kullun kokari yake cika to shi yasa kullun ka sani ba ka da makiyi sama da wa shedan shi yasa Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun aduwan ko to aduwan fattakhidhuhu aduwa shaydan makiyinku ne duk duniya ba ka da maki irin shaydan domin so yake baki ɗaya halakar da kai yadda ya halaka a yi mutuwar kasko to shine Allah subhanahu wataala ce ba dan rahamar Allah da jin kansa ba da ma bai tsaritar da kowa ba da ba zai jikan kowa ba wayannan sahabban ma da sai Allah ya kama su Allah subhanahu wataala sai ya ce walakin Allah yuzaki man yasha Allah yana wanki yana tsarkake wanda ya so ya karbi tubansa wallahu sami'un alim Allah mai jin addu'a bayi ne alimin ko masani ne cewa sun aikata wancan ne bisa kuskure amma yanzu ya yafe musu Allah ya ce to ku sani duk wanda kuma zai ga cewa dan wani dan uwa ya masa laifi zai jalla tallafinsa zai janye taimakonsa wannan ba daidai bane ba Allah ce wala ya atali ulil fadli minkum wasa'a kada wa'anda Allah ya ara musu yalwa da dan abin hannu su ce ba za su ci da utu ba ba za su ba ma'ana ulil qurba taimako ba shi wannan din da ya faru misda ai kaga manzo Allah sai na bakar ya ba gidan shi ba zai sake taimaka mishi ba ba shi ba shi kawai kaga laifi fa aka yi amma da yake tun da ya tuba wannan ma yana nuna mana Allah ya karɓi tuban ma'ana misdah tun da ba don Allah ya karɓi tuban shi ba kun ga ai Allah ba zai ma yi tsawa akan kin tallafa masa da aka ce za a yi ba to sai Allah ya ce a'a kar ku yi wannan Allah ne ke badawa kuma Allah ne ke hanawa saboda haka wal ya'fu ku yi afuwa wal yasfahu malamai suka ce ma'ana at-tasfuh a tasafo shi ne mana bayan ka yafe kuma ka ji abin ya kurba kaikai ko kaɗan a zuciyarka domin za ka iya cewa na yafe amma kake samu wani ɗan kaikayi to wannan kaikayin ne ba a so wal ya'fu wal yasfahu bi mana ku yi haƙuri kuma ku ko da ƙirjinku ya zama gare gare babu komai na damuwa ko na kunci in ka ganshi bi mana komai ya wuce amma kuma ka ce ka yafiya kuma kana kwafa kayi yafiya kuma kana ba da labarin wane ya maka kaza kaga wannan yafiyar ba ta je ko ina ba to ba irin wannan yafiyar ake so mi ba irin wannan yafiyar ai afwa ai yafiya ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ba ku san Allah ya gafarta muku laifi nawa muke wa Allah ba mu san yaka ba daga faduwar fitowar rana fitowar rana zuwa faduwar ta laifi nawa muka yi wanda kullum muna laifin da ba dan Allah ra'ufur rahim bane ba da sai ya halaka da mu baki daya yanzu in ka kalli musamman duniya ta najeriya irin kwabar da ake yi da ƙin gaskiya a kotuna da ƙin gaskiya tsakanin gidajen aure da ƙin gaskiya a kasuwanni da ƙin gaskiya gurin sana'a kare ba zai ci ba in ka je gidan taki ka ga yadda ake ɗebo tsakuwa ana zubawa a taki wallahi duk wani taki da kake ganin su suna almudana a kansa ɗaiɗai ne ba sa yi an gane ko masu manja su yi masu mai su yi masu yadika su yi dan garo ya yi magini ya yi mahaƙari jama ya yi malam makaranta ya yi na jami'a ya yi na islamiyya ya yi duka kowa ha'inci kowanne kuma guda ɗaya allah zai yi halakar da mu baki ɗaya kuna gani fa abin da allah ya ce wailun lil mudaffifina allazina idza ktalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala ya zunnu ulaika annahum mabu'uthun akan abin da kake ganin bai ta kara ya karya ba in zaka je ka awo ka je da babban bangaji in zaka aunar kuma ka aunar da karami ko kuma ka zo shagon ka ka sanya kendir na yaudara zai ba a tamfa kala ya ba yadi kala masu shaguna suna irin wannan shagantakar an gane ko yar kauye da ta shigo ta ga a tamfa malam an sa mata wani bulin kendir wani sha'awa an linke an sa mata aleda sai ta dawo gida kuma ta ga ashe daban a ce wankin kindir ne ya ƙara haska abin wani a tif ɗin masu an rage kowa dai gashi nan Allah dai kiyashe mu to duwaye nan kurakurai ne to dole muke yafiya ga junanmu don Allah ya fi mana Allah kama da gamdakatar Allah ce wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai na innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين
Allah ce innal ladhina yarmuna al muhsanatil ghafilati haƙiƙa waɗanda suke jifan muhsunai mata katangaggu ko maza su ne waɗanda ma'ana al ghafilat wanda ma'ana gafalalu ne ga sabon Allah yanzu kama ummuna Aisha Allah ya ƙara mata da hiyal ghafila Safwan Allah ya ƙara masa da huwal ghafil anil ma'asi to ya za a yi wa'annan ghafilatin almu'minatul ghafilatul muhsanat ka zo kana musu kage kana musu yarfe to Allah ya ce duk masu yarfe ga wa'annan muhsanat din katangaggun nan alghafilatu rabkanannu ga barin ma'ana saban Allah almu'minati mu'minu mu'minai lu'inu fid dunya Allah ya la'ance su anan gidan duniya shine ta hanyar musu menene haddi an gane ko wal akhira da kuma lahira wannan shine ma'ana ubay ibn salul su wayannan sauran ma'ana an musu haddi da menene sakamakon ma'ana kazafi shi kuma dan salul zai shiga azabar wutar ranar alkiyama walahum azabun azim bi ma'ana yana da azaba mai girma ko kuma duk wanda yake irin wayannan akan mu'minai yana da azaba mai tsanani to shine malamai suka yi sabani wannan akan iya umuna Aisha kadai ko har sauran matan manzan Allah ma malamai suka ce har sauran matan manzan Allah walazina yarmunal musanatil ghafilatil mu'minati duka matan annabin Allah sun shiga ciki duk wanda ya musu kadafi duk wanda ya musu yarfe yana da azaba mai tsanani a gidan lahira ranar gobe kiyama shi yasa malamai suka ce duk wanda sake zargin umuna Aisha da wannan kalmar a yanzu to kafiri ne domin ya kareta alqur'ani don ƙur'ani ya wanke ta kai kuma in ka zo ka faɗa a kanta to ka zama kafiri don ka ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah yake cewa yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum a ranar alƙiyama a ranar ne bakunansu za ta ba da shaida wanda in tafiya ma ta yi tafiya za a rufe bakunan aidihim wa arjuluhum ta ba da shaida hannunka da kuma kafaka ta ba da shaida dama Allah ya ce yau manaktumu ala afwahihim ko a ran alkiyama za mu daɗe bakin ma'ana dukkanin mutumin banza gaban ne za su ba da shaida an gane ko baki zai ce me yasa kuka yi magana sai su ce an ɗaƙan Allahu allazi an ɗaga kulla shay'in ko e ubangijin da ya tsaga wa kowa baki yake magana mu ma shi ya tsaga mana baki mu kafa da hannu da ido kaga ya magana ta kare sai ta to shikenan dadin abin da ya ba ne kada zan shiga wata ba hadda ku kaji ba fargar jaji wai dadin abin ba shi kada zai shiga wutar ba shi wa kenan mustabaki an gane ko saboda musu kafa ta yi ba da shaida musu ido ya ba da shaida ko duka dai saboda sun ba da shaida saboda haka aito mu kenan ba dai kun ba da shaida ba kun faɗa gaskiya to kenan duk za mu shiga wuta ba ne kadai ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa a ranar alkiyama ma'ana bakunan su za ta ba da shaida to amma dan ma mu kafa wa dan adam ma'ana hujja kai wa aidihim hannayensu ma za mu ba da dama ta yi magana kai ƙari kuma wa arjuluhum da ƙafafuwansu hannu ya ce ni na ɗauka ko ni na daka ko ni na rubuta da biro na kwasa an gane ko ko kuma ya ce ni na kama ni na maza an gane wa arjuluhum ƙafa ta ce da ni aka je ni na taka ni ne ɗan rakiya ma kaga ai magana ta ƙare kaga anan gidan duniya ne za ka yi kwalo-kwalo ko ko ba haka bane ba lauyan ka zai shiga zai fita ya tsara magana kai kana nan zaune lauyan ka yana ta ban kado ƙarya yana yana zayyanawa ya ya kalma shi ƙarya ya kalma sa ƙarya ya kalma sa ƙarya shikenan sai ya gamsa da alƙali shikenan sai yanke hukunci cewa kai ne mai gaskiya ko a baka haƙi to duk wannan kalmashe kalmashen da lankwashe lankwasan ba zai halatta maka wannan haƙi ba wallahi alazim ko ka ci sai kai amansa a ran alkiyama ya dan mage ne ba a cin sa a zauna lafiya haka da haƙin ɗan adam yake to shi ne Allah ya ce za su ba da shaida mai makanu ya amaluna da sakamakon abin da ma'ana ɗan adam ɗin ya aikata Allah ce yau mai izin kum yi wa fihimullahu dinahum a ranar Allah zai cika wa kowa hisabinsa dinu bi ma'ana huna bi ma'ana alhisab aljaza a ranar kowa Allah zai cika mai sakamakonsa na gaskiya wa ya alamuna annallahu wal haqqul mubin kowa kuma a ranar zai san hakika Allah shine gaskiya kuma gaskiya ma bayyananniya duk abin da ake faɗa dan adam a nan gidan duniya yana ganin kamar gatanan gatanan ku ne ta gatanan gatanan ku ce ta zo mu ji ta ko to a rangar kiyama za a gane gaskiya kai ba ma wanda zai ɗauki lokaci ai ana zuwa ɗaukar ranka an za a gane ma gaskiyar ba ma sai an je ko ina ba ana zuwa ɗaukar mala'ikan na zuwa dama Allah ya ba da labari wanna zi'ati gharqa wanna shidati nashda fasabihati sabiha an gane ko Allah ya ce dama tun daga nan duniya idan kafiri aka zo ɗaukar ransa haka za a watsa ran jikin gaban jikinsa baki daya haka za a ke finciko ran da ƙarfi yana kururuwa yana ihu yana ƙara haka za a fitar da wannan ran yana ji yana gani duk inda aka janyo za a bazalan a yan yatsu za a na kafa za a bazalan a yan yatsun ma'ana hannaye za a bazalan a kan shi haka za a zo ana fuskar wannan ran yana komaji yana kwamaji yana kwamaji ara fitar ila rabbika yawma idil masa a ranar kawai ku kuna nan cewa a kira likita a kira dakto a kira dakto yana kakkafewa a kira likita a ɗauko kayan oxygen a ɗauko wane ne a ɗauko wane ne likita ya zo ga dangi sun zo an tsaya a kai an sa famfan iska ayya kuna aikin iska ne da ku da iska duk tafiya ku a ranar eh kuna zuba iska kuma kun zama iskar to ba ku san an gama aiki ba ila rabbika yawma idhil masaq a ranar shi kuna ta wannan abin fa ya ga hanya ga tanan kawai dodar an gane ko kuna ta wani banke bankarun ku kawai ina mai aiki ya gama mala'ika ai shi ba ba ta lokaci ko ai la ya sa'akhiru na sa'atan wala yastaqdamun in dai time din yazo shikenan bam din zai tashi garam waye ne zura ne an tafi sai kuma wani aka muna nan muna kan layi ne fa layi ne zai zo kanmu wayo Allah ka sa mu tafi a sa'a tana nan za ta zo ko da cuta ko ba cuta dole za a tafi ko ka shirya ko baka shirya ba in ma ka yi ta wancan tsohon ya ce sai ya hau gada ya mimmike sai ya cito ya ƙoshi da an yadda ka hau gadan ka ci tuwon ka ƙoshi ka hau gadan kuma sai mai a tafi kawai lokacin da annan musa yi wa mala'ikan mutuwa ido ɗaya lokacin yana zuwa sifar ɗan adam ya zo ya koma gurin allah ya ce ka tura ni gurin bawan da baya son mutuwa daga nan aka saya mala'ikan mutuwa yake ake yake ɓoya ba a ganin shi sai Allah ya ce ka je ka faɗa masa ya ɗora hannunsa a kan duk wata dabba ma'abociyar gashi a gadon bayanta iya yawan gasin da hannunsa ya rufe iya shekarun zai a duniya kenan nan gaba ido ya mala'ika mutum yake faɗa nan musa ya ce to in na gama wannan shekarun kuma sai me ya ce sai yanzu an kashe ka ya ce to da kima zan huta ba shi kenan ba idza jaa ma la budda minhu ba marhaban duk abin da ba makawa sai ya zo sai kuma ya zo me kenan usa wando lale wando kawai zo mu tafi to da ka duk zaman da ake kenan to shi yasa kowa ya zauna zaman shiri ko a tafe ko a kwance ko a zaune za dai ta zo da ka ci da baka ci ba da ka yi da baka yi ba da ka kinda baka kinda ba to shi yasa kullum mu zama cikin shiri kullum mu zama cikin kinsi in ta zo Allah ka ba mu sa'a tafiya to dan Allah yanzu wanda yake cikin wannan fargaba ina shi ina zalunta bayi wanda yake cikin wannan zulumi ina shi ina cutar 'ya'yan mutane wanda yake cikin wannan ma'ana farita shi da wannan firgici ina shi ina yin zama rasadan a duniya baki ba ka da shi ba lokacin ka bane ba ka da time din an zo an faɗa wanda gaskin magabata cewa wani fa ya tara dukiya sai ku ce ku je ku faɗa masa bai tara komai ba ai ba dukiya ce matsala haɗawa tarawa ba kwanakin cin dukiya su ne damuwar ka ce ya fara tara kwanakin tukunna sannan ya fara tara dukiyar ya ce domin tara dukiya abu ne mai sauki amma kwanakin cin dukiyar shi ne tashin hankali to kai da ba ka da kwanakin cin dukiya ina kai na tara dukiya kowanne mu kalubalensa kowa ya je ya nemo kwanakin cin dukiyar tukunna sannan ya nemi dukiyar to kwanakin ku ka isa ba ka isa ba abinda aka kyarta maka na kwanakin suna nan suna tafiya kullum minus ake yi kullum ana counting kullun kirgawa ake yi yau saura kaza gobe saura kaza jibi saura kaza muna ta ihu muna ta jin daɗi muna gidaje muna aure muna waye duka muna ta yi wata yarinya ma sai ka aure ta kwana ɗaya shikenan bam ka tafi wani kuma ya kwasa ba sai ta kenan ba gidan da ka gina mai kyau wani ma ya tare da ita ai an cuce ka duniya ta gama da kowa ka hana taimakon addinin Allah an ce ku ba da taimako kunki kun yi rowa ga filaye ga gidaje ga akawun kun ɓoye shi kenan kana nan mirgin mirgin mirgin za ka mirgina ƙattin banza su zo kuma su cinye a auri matar taka a gidan naka a ɗakin naka kuma a kwanta da ita kuma da kuɗinka eh wani yana nan daman ɗan garma garma garma garma garma garma garma a ce shi kake tara dukiyar wallahi baka sani ba kai ne ture kai ne ina ko ne rigima a majalisa kai ne rigima a guri kaza ham ba ni ham ba ni ham kana nan kawai sai ka faɗa ɗa baram ita kuma sai ta ga ɗan ga wani ɗan shafal shafal shafal shafal haka to ta gaza mun da dattijo ko ba haka bane ba ta ce shi take so kai taka ga kaka tanki saka ga kuɗi ga mace kuma ya haɗu shi kuma shi kuma ya je ya ji da hisabi ba ce ya ta duk wannan faka rayuwa take ba ya tara ma ya je da lissafi a gaban mala'iku kai kuma ga mace ga gida ga komai ga kudi ga mota mijin hajiya kenan to kaga ai ka more ko ah ku nemi Allah ya sa ku zama mijin irin waɗannan hajiyoyin wani ya tara kawai ya danna ya gaba kai kuma ka kwasa a to ai in ai ɗayan biyu ne ko dai kai hanya ka ba hanyar Allah ko ka ba hanyar banza masu magana suka ce daga nan har makka hanya biyu ce ko dama ko hagu ko dai a same ka daga cikin masu taimakawa addinin Allah da musulmai ko a cikin masu taimakawa aikin banza ba na uku wallahi dole ne kai ɗayan biyu in ma shakirin wa'in ma kafura in ma ya yaminan wa'in ma shimala waye mai yafi kuma kai ka zaɓa in ma ka ci mai kyau ka ci naman kaza ka ci naman ɗawisu talattalo waye cikin nan ya hum kamar mai aya goma wannan abincin tsutsa ne fa tsutsa kake tara wallahi tsutsotsi ne da an je an kabu da kabarinka bayan kwana hudu biyar cikin ya fashe tsutsa a kunne tsutsa a hanci tsutsa a baki ga wasu kuma sun fasa katin tubin nan na alhaji to wannan fashi ne mutum din to me kai menene abin da gawa ina abin yake ina guda ina roman shi Allah ka kiyashe mu to shine Allah subhanahu wataala yake cewa duk waɗannan gabbai za su ba da shaida a wannan rana kuma a wannan rana ne kowanne Allah zai cika masa sakamakonsa wa ya alamuna anna Allah huwa al mubin a ranar ne kowa zai san cewa Allah shine gaskiya kuma gaskiya bayyananniya Allah mun san kai ne gaskiya mun san magana ka kuma tace gaskiya to Allah ka ba mu ikon aiwatuwa da wannan gaskiya taka zan takaita anan saboda yanayi na lokaci amma naga wani yan tsurtsur abubuwa anan gudu menene ne hai bayan Allah wannan abin amma na gona tukul-tukul haka kamar a gaskiya ku ji tsoron Allah wannan abin ko ana kan talawa ne wanda ne zama gadiloli a nan gudun aje ba gawa kamar za su kosai yawwa ai manyan ledoji muke so muke gani da manyan diloli wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi Allah ka mana gamtakatar Allah ka jikan malamanmu Allah ka jikan malamanmu Allah ka jikan malamanmu Allah ka jikan mamulanmu akwai wani malamin Sheikh Abdullah Umar rijallin wa Allah ka jikan sa ya samu wajen shekara ina ga zai kai 20 ko 30 da rasuwa kullun nakan tuno wannan bawan Allah ya ta yana da tasiri a rayuwar mu kware da gaske in mun ce malam sai ce kafi malam kai Allahu akbar Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu idan ta mu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah ka jigan Abdullah Umar rijal lemu Allah ka yafe masa Allah gafarta masa rabbi gifir lana warhamna wa'fu anna ya rabbal alamin rabbi gifir lana warhamna wa'fu anna ya rabbal alamin rabbi gifir lana warhamna wa'fu anna ya rabbal alamin